إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin ranar juma'a 24 ga watan zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na goma insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin zawaid sunan al-kubra lil bayhaqi ala al-kutub as-sittah wanda malam Salih bin Ahmad Ashami ya tantance hadisan da Imam Abubakar al-Baihaqi ya ruwaito a cikin As-Sunan al-Kabir waɗanda ya kaitu da su koma bayan al-a'immatu as-sitta rahmatullahi ala al-jami' zamu tashi inda mali yake cewa bab hal yasjudu al-mustami' dama yana ta mana tattaunawa akan sujuda ta tilawa al-Qur'ani mai girma shine yanzu yake cewa babin da ke bayani akan shin mai saurare wanda ba shi yake karanta alkur'ani ba idan mai karatun ya karanta wata aya wadda take dauke da sujuda kai da kake saurare shin zaka yi sujuda ko ya zaka yi ana bi abdurrahman qal marra salman bi qaumin yaqra'una as-sajda fa qalu nasjudu qala laysa laha laysa laha gadawna abdur abu abdurrahman as-sulami kin al-kufi abdullahi ibn habib ibn rabi'a ɗaya daga cikin tabi'ai manyan malaman alqur'ani ko malaman sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rasu a shekara ta 74 bayan hijira yake cewa daga Salman ya'ni al-Farisi radiyallahu anhu yace Salman marra Salman bi qaumin yaqra'una sajada wata rana Salman al-Farisi ya wuce ya tarar da wasu bayi wasu mutane suna karanta ainihin suratul sajada ko kuma ayat da ke da sujuda qalu suka ce nasjudu Allah shi gabata malam zami sujuda ne qala laysa laha gadawna yace ba dan sujudar muka fito ba ba mun fito yin sujuda ba ma'ana tunda ba su suke karatun ba to sujuda ba tawo kansu ba bisa ra'ayin Salman al-Faris an ibn Abbas qala inna masajadatu ala man jalasa laha yin sujuda yana hawa kan mutumin da ya zauna ne dan sauran karatun banda mai wucewa banda wanda ya ji bisa coincidence wato sai wanda ya zauna yana karatun ko wanda ya zauna yana sauraren shi kamar ɗalibai da suke sauraren malamin su yana karantawa ko ɗan uwansu ɗalibi yana karantawa ko mai wa'azi ko makamancin haka to idan shi wanda yake karatun yayi sujuda to duk su ma za su amma wanda yake zuwa daga nesa wanda yake wucewa wannan babu bata kansu kwatankwacin koda a ce limami ne yake karantawa kaga idan ya sujuda mamu da ke bin shi sune kawai ta hau kansu banda waɗanda ke wucewa ta bakin masallacin ko kuma sun riga sun sallarsa wani waje malam yace wa ibn wa an sa'id ibn al-musayyab qala qala qala inna mastajadatu ala man sami'a lalle sujuda tana hawa kan wanda ya zauna zaman sauraron karatun wa an usmana qala inna mastajada ala man jalasa biha wa ansata sujuda tana hawa kan sujud tilawa tana hawa kan mutumin da ya zauna ne ya ainihin kuma saura haka aka ruwaito daga waɗannan sahabbai da tabi'ai da wasu kamar Imran dan Hussein shi ma ruwaito haka daga gare shi an ambaci wasu waɗanda ba su kamar da yake cikin sharhu suna na Baghawi al-Imam Ibn Hibban rahmatullahi alayhi yayi babi musamman a cikin littafinsa a sahih da yake cewa باب الدليل على المنصت السامع قراءة السجدة لا يجب عليه إذا لم يسجد الآري ضد قول من زعم السجدة على من استمع لها وأصل yace shi kanshi mai saurare da wanda ya zauna yana ji idan mai yin karatun da ya sujuda ba ta haukan shi haka kuma aka samu riwayoyi da dama suna nan a cikin musannaf na ibn abi shayba da musulmi da zaki sana'ani duka a sama da haka kulasar magana shine idan kana sauraron karatun wani bawan Allah ka zauna zaman sauraron abinda kake yi kenan kuma shi yayi sujudar kai ma sai kai وعن عطاء بن يسار قال بلغني أن رجلا قرأ بآية من القرآن labari ya iske wato ballagat ne wannan kenan labari ya iske ne cewa wani mutum ya karanta aya cikin alqur'ani fiha sajada a ciki akwai sujuda inda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya karanta wannan karatu gaba ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wa huwa inda annabi yana gaba da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fantazara ar-rajulu an yasjuda an-nabi sallallahu alaihi wasallama falam yasma sai wannan mutumin ya tsaya daidai wannan karatun yana jira ko zai ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama yayi sujuda sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai bai sujuda ba fa qala ar-rajul sai mutumin ya ce ya rasulullah ya ce ya manzon Allah qara'atu sajda falam tasjud na karanta sujudar tilawa amma baka yi ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce masa kunta imaman ai kai ne jagora tun da kake karatu falau sajadta sajadtu ma'ak da kai sujudar to da zan yi tare da kai wa an sulaiman ibn hanzala qala qara'tu sajada inda ibn mas'ud fa nadara ilayya fa qala anta imamuna fasjud nasjud ma'ak yace na karanta ayar sujuda a gaban ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda sai ya kalle sai ya ce ai a yanzu kai ne shugabanmu idan kai sujuda kuma sim babun la yasjudu illa qahir babun da ke bayani akan cewa mai sujud tilawa ba zai yi ba sai ya tabbata yana da tsarki wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai cikin sahabbai cewa sujuda da ta tilawa da ta shukuru da duk wata sujuda ba a yin ta in baka da alula hukuma malaman da suke ganin ana iya yi tunda ba cikin sallah bane amma dai abin da yafi taka tsantsan shine zama kana da alula ina fata mun gane wannan an ibn umar qala la yasudu ar-rajulu illa wa huwa tahir mutum baya yin sujuda face sai ya zama yana da tsarki ya gama da wannan babi da yake magana ko babuka da yake magana akan sujudu tilawa sai dai shige ce al-kitabu talib a bari mana wani tambihi cewa waɗannan kutubin da ka gansu ba ba haka suke a cikin tsamin mayakin yana tsatsamurowa ne wasu hadisan ma can ƙarshe ki ga ya ɗauko su dan shi ya tsara kutub din a bisa tsarin da yake kitabu kaza kitabu kaza ba haka suke ba domin tsamin bayaki an tsara shi ne a bisa tsarin wato littafin fiqh kamar yadda muka faɗa a baya na al-muzani muktasarul muzani karkashin mazhabin shafi'iyya wannan ko ba wannan tsarin bane so da in kana neman hadisin a cikin asalin mahaki ba zo da ka gan shi a wannan lamun da kake ganin shi waɗannan kutub din yace suratul fatiha undur ka je ka duba lamba hadisi can baya wani na 46 da na 205 nan gaba kenan da kuma na 211 ba zai ambaci komai a sura ta biyu ce al-baqara qauluhu ta'ala ga tafsirin dama su malaman hadisi yadda suke tsarin tafsirin su kamar da aka sani a wai za su ta bin aya aya kowace suna kawo magana a kanta bane domin suna tafsirin ne da gwargwadon riwaya da suke da ita to duka ayoyi da suke da riwaya a kai su kada za su kawo to karin manta shi kuma wannan zawa'idi yanzu anan zai kawo mana kawai mas'alolin da albaihaqi ya ta'arruji gare su na tafsiri waɗanda ba sa cikin alkutubus sittah as-sahihan wa sunan al-arba'a zaka sai kaga ya tsallaka har zuwa kan aya ta 115 a bakara daga nan ya fara fadin Allah fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah fa aina ma tuwallu duk inda ma dai kun karkata fasamma tunan din ma wajhullahi iskar Allah a wannan tuwallu haka ake karanta shi da zamma na tawo tuwallu da yake akwai kira'a ba ta cikin alqira'atul mashhurul mu'tamada ce kira'ar a'mash yana karantawa da tatawallu tatawallu fa ina ma tatawallu wanda shine kuma asalin yadda lafazin yake a larabci a a tuwal da aka cire kwayar dole sai kuma tuwallu fa ina ma tuwallu a zamu ga cewa an cire mishi nunu nunun ta ainihin wato abin nan ɗinsa ta asma'ul khamsa af'alul khamsa saboda shar'i ne ko domin aina shar'iyya ce kuma amira amma ita ma din za'ida ce ba kafa bace ba ta hana aikin ba za'ida ce da haka aina tuwallu duk inda kuka juya fasamma wajhullah sai aka bada amsar na wannan sharadi da zarafin nan na samma a wannan aya malamai su maganganu kusan kala biyar game da tafsirin ta a gurguje da zai kawo mana wasu akwai kamar da Imam Al-Qurtubi yayi ta'arudi gare su da wannan sa cewa akwai fassara mafi shahara ita ce kusan a ce fassara ta farko da ake wannan aya ko wannan bangare na aya cewa ta sauka ne game da wasu cikin sahabbai kamar da zamu ga muje a riwayoyi waɗanda suka yi sallah cikin dare a halin tafiya suka gaza tantance ina ne alƙibla da gari ya waye sai wasu daga cikin su suka ga cewa sun sallaci inda ba alƙibla ba da suka dawo suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari sai Allah ya cika da wannan aya cewa fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah al-imam at-tirmidhi ya rawaito hadisi akan haka wannan kuma ita ce fatawar al-imam Ahmad ibn Hanbal da ainihin Sufyan as-Sauri da Ibn Mubarak da Isa karan rawiya da Imam Malik ya fatawar su kenan cewa tana nufin idan mutum ya gaza fahimta ina ne gabas saboda rashin sani ko ba kunta ko duhu sai ya salla inda ba nan ba to babu matsala akan shi nan ma fuska Allah ne wannan wajibin lahi da aka ce ai qiblata dinin lahi malamai suna cewa wannan idafa ce ta shirikiya kamar da ake cewa baitul lahi naqatul lahi irin shi ne wannan to yace fa yana ma to duka kan mawdu'ullah wannan shine fasara ta farko ko akwai kuma fasara ta biyu wadda tana da goyen bayan hadisi ita ma riwaya al-Imam Muslim daga Sabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa ya tashi da mahaifinsa wanda aka ce ta sauka ne game da matafiyi wanda yatanaffalu haythuma yatanaffalu haythuma tawaddaha bihi rahilatu halaccin da aka yi wa matafiyi idan ya hau kan abin hawansa idan zai nafila to duk inda ya fuskanta da abin hawansa zai iya kabbartawa ya nafila wanda kuma aikace annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka kamar yadda shi sahabi Abdullahi da Umar ya rawaito wannan ma yana daga cikin fasarorin ta tabbiya sannan fasara ta uku cewa ayan ta sauka ne game da najashi Allah ya gafarta mushi ya fara musu yadda cewa lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tashi a yi mai sallah aka ce a tashi a mai sallar wanda baya sai wasu sabai suka ce to ina za mu kalla mu mai sallah tun da gawo ba ta aji a gaban mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu kalli alƙiblan mu ne kawai za mu kalli alƙiblan mu duk da alƙiblan Madina ba iri ɗaya bace da alƙiblar ainihin ƙasar Habasha wannan sai aka saukar da aya kamar da Ibn Qasim yake faɗa ko kuma aka saukar da faɗin Allah wa in min wa inna min ahli kitabi la man yu'minu sannan sai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah wallahu ta'ala fasara ta hudu daga cikin fasarar da aka wannan aya ita ce fasarar da zai dan sabiti cewa Yahudawa sun kasance sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina farkon al'amari yana kallon Baitul Maqdis yana sallah kanatil yahudu qad istahsanat salata Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ga cewa abin yayi kyau ya dace da su al-qibla kamar yadda muka sani kuma za mu zo mu ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta ainihin hankoro da fatan Allah ya canza mushi shi Allah yake cewa kan nara ta kalluba wajhika fis sama falan walli yanaka qiblatan tardaha yana daga kai yana sallah yana addu'a yana fata a cikin zuciyarsa Allah ya canza masa to da aka canza masa shine sai suka fara cewa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha to me yasa kuma aka canza al-qibla rana a tsaka shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan cewa fadin Allah da yake cewa walillahi al-mashriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu samma wajhullah aina Allah ne fuskar Allah ne ko ina aka juya ko aka baitul maqdis ko aka li ainihin wato Ka'aba da auren Allah ne sai a fasara ta biyar wadda ta nuna cewa ai ayar ma mansukha ce ba a aiki da ta kamar a ce da can farko ma'anarta shine in ka zo yin sallah inda ka ga dama sai ka kalla a ɗakin ka ko a hotel ko inda ka ga dama ku yi masallacin ku ko akan hanya ko inda ka kalla Allah ya yarda kamar yadda a ce misali in ka zo cin abinci ai bayan da aka ce dole sai ka kalla ku sahur za ka yi ku buɗe baki bayan da aka ce dole sai ka kalla sannan za ka yi inda ka ga dama kana iya ka kalla inda ka ji convenience gare ka so da can wai haka ake amma da aka shigar da wannan aya cewa wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara ko ko fadin Allah fawalli wajhaka shatara al-masjid al-haram masu wannan ra'ayin sun yi sabani game da cewa cikin waɗannan gababun guda biyu wacce take soke waccan amma dai a magana ce take mai rauni da siya saboda Allah haka nan kuma an ruwaito daga Zaha da Mujahid da wasu daga cikin ɗaliban makarantar Ibn Abbas wanda Ibn Abbas shi shine mai wancan magana ta cewa aya ce mansuhiya kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ruwaito Ibn Jarir ya ruwaito da sauransu amma kuma ɗaliban makarantarsa su da har da Mujahid Ibn Jabar su kuma suka ce innaha la tazalu la tazalu muhkama har yanzu aya tana nan muhkama ce ma'anarta shine ga mutumin da yayi makuwa ko bai san alƙibla ba zai yi aiki da ita kamar yadda muka ji a daya daga cikin fasarorin da suka gabata wallahu ta'ala to ne dai a takeice shine abin da malamai suka faɗa game da fassarar wannan aya akwai zantuka tsayawa a kanta zaka iya komawa musamman littafin Imam Al-Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an da littafin Imam Ibn Kathir tafsir al-Qur'an al-Azim da littafin ainihin wato al-Allamah Shankidi shine al-Adwa'ul Bayani fi Ibahil Qur'an bil Qur'an da wasu littafan tafsiri kwatan kwacin waɗanda. Malam ya ce, Ali ibn Abbas ya kala awwalu ma nusikha min al-Qur'ani fi ma zikira lana wallahu a'lam. Farkon abin da aka taɓa sharewa, aka share hukuncin sa a cikin al-Qur'ani. Kamar da malaman mu suka ambata mana, Ibn Abbas ya ce Allah kuma shine mafi sani. Sha'anul qiblati shine al'amarin al-qibla qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yana cewa walillahi al-mashriq wal-maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah Allah shi yake da ainihin gabas da yamma ai al-mashriq shine mawdi'u shuruq mafitar mafitar rana haka al-maghrib mawdi'u al-ghurub mafadar rana to Allah shi yake da su duka waɗannan guda biyu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah da aka yi wannan fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa salla nahwa baitul maqdis sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ainihin wato ya kalli alqibla ya fara salla yana kallon baitul maqdis wa taraka albaytal atiqa ya bar wannan gida wannan baiti wato ɗakin nan da dadi shine al-atiq ko ɗakin nan wanda yake intacci فقال سي الله يجي سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها da sannu wawaye cikin mutane za su dinga cewa wato me yasa suka juya suka ba alƙiblarsu da suna kallon alƙiblarsu Ka'aba sai kuma suka juya suka dawo ta mutu me yasa suka dawo kan tamu da wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke da wata mu'jiza mai ban mamaki shine Allah ya bada labarin cewa wasu makiya za su yi kaza kuma wanda makiyan nan suna hankoran su ga wallan alqur'ani su karyata shi to me yana ce bari mu ki dan ya zama abinda aka faɗa ƙarya ne Allah ya ce za su zo su gaya maka kaza kuma an karanta sun ji wanda da haka sun kasa ce to bari mu ki zuwa din mu ki faɗi dan ya zama wannan an kama Muhammad da ƙarya ta farko amma sun kasa saboda Qur'ani ya gagari gasa ko ta yaya take sai ya ci ta inda makarici ne shine sai suka zo suka faɗi wannan magana ya anuna baitul maqdis fa nasakha sai Allah ya share wannan hukuncin fa sarafahu Allah ila albayt alatiq sai Allah ya mai da shi yace duk da kallon alqibla ta yin kaba fa kare yace wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr almasjid alharam wa haythu ma kuntum fa wallu wajhakum shatrahu aka ambata mishi waɗannan guda manzanu guda biyu cewa inda ka fito ka sa fuskarka shatara bi ma'ana jihatal masjidil haram wa aitu ma kuntum inda kuke fa wallu wujuhakum shatara ku kalli baitul baitul haram ku kalli alqibla wato annabi ibrahim kenan alaihi salam wa am mujahidin fi qawlihi ta'ala fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah qala qiblatullah wajhullah bi ma'ana qiblar alqiblar allah فأينما كنت في مشرق أو مغرب فلا توجهن إلا إليه duk inda kake kalla a gabas kake ko a yamma to karka kalli ko ina sai alqibla karka sake wai dan kana gabas ka kalli gabas ko dan kana yamma ka kalli yamma a zaka duba ne ina ne inda gabas take kamar yanzu munin da muke yammacin duniya sai mu kalli gabas mahudar rana domin ta nan ne ainihin wato a a alqibla take mutanen da suke Asiya mai nisa su kuma suna gabashin duniya sai su kallo yamma mutanen da kuma suke yankin Madina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma kudu suke kalla in za su yi saboda Makka tana kudu kudu da su da haka kowane yanki na duniya za su duba ina ne in sun fuskanta sun fuskanci jihar da alƙibla take jihar da Ka'aba take babu qaulihi ta'ala wa idza'alna al-bayta masabatan lin-nas sai kuma babi da ke bayani akan fassarar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'alna al-baita masabatan lin-nas ja'alna anan ma'anarta sayyarna ne sun ja'ala ta daga cikin kalmomi masu ma'ana tuli kala daban-daban alqur'ani sun fi kala 30 amma anan ma'anarta shine sayyarna da haka zaka ga tana da maf'ul bihi guda biyu domin ta ta zama cikin af'alus sayrura wanda suke daukar maf'ul bihi guda biyu ga sunan kana ganin su karara albaita da masaba shi kuma lafazin masab asalin shi almaswaba almaswaba sai aka yi naƙali na wannan haraka da ke kan wawun zuwa kan sa'u sai kuma masa masa masa sai aka ainihin yi kalbi shi kuma aka juya wato wannan wawun ɗin da aka yi mishi ƙwacen harakarsa sai aka mai da shi alif domin ya dace da ishba'i na harkan fata ne kuma a ce masau ko masau ko sai kuma masa masa maimakon masuwa ba sannan kuma aka same tawo malaman nahu sun yi sabani akan me yasa aka same tawo domin albaita kaga muzakkar ya kamata ya zama wanda albaita masaban linnas to me yasa aka ce masabatan linnas magana al-imam al-akhfash da shi da daukacin malaman nahwu kasab basara suka ce wannan ta'ud din tazo ne litadulla ala al-kasa dan ta nuna yawaitar abun kamar da ibn jarir yake cewa cikin tafsirin su kamar da yake cewa allama nasaba kaga asalin shi nasab masanin dangantaka allam masanin ilimi mai yawa sai ya kara mai ta'ud domin ta nuna ishba'i ta nuna cewa akwai akwai yawa da ire-iren su wasu kuma suka ce a ai abin nan ne wato mu'annasi ne amma majazi domin yana da ma'anar ainihin wato a ja'alnal baita masabatan ma'anar shi ja'alnal baita a a abin nan malja'an malja'an linnas makomar mutane to a cikin ma'anarsa akwai akwai abin nan ma'ana ta mace suka ce haka ya kamata ya zama amma dai asalin ma'anan masab shine marja wurin da ake zuwa a dawo a je a dawo ba a gajiya da zuwa da dawo shi ko ka taba ganin wani mutum da ya je maka ya ce to alhamdulillah ni na gama iya zuwa maka ya ishe ni na gaji wanda bai je ba yana kwaɗayin zuwa wanda kuma duk ya je ya fi wanda bai je ba kwaɗayin zuwa kowa ya je garin in zai bar garin yana jin damuwa da takaici yana jin bai koshi da ganin Ka'aba da mata dawaci ba haka Allah ya dake sa mashi wannan albarka ah dan haka zaka ga aka ruwaito kamar da makaranta a baya wannan malami Sufyan ibn Uyayna rahmatullahi alaihi ko cewa yayi aikin haji sau 70 a rayuwarsa sau 70 kullun yaje aikin haji a dashi ya Allah ka sa in samu dawo badi ko mujabu da'awa kullum sai Allah ya sake bashi dama sai ya dawo to da yaga yayi har 70 ana 71 sai ya ce ya ji kunya Allah ya roki Allah ya roki Allah abin yana da bai wuce hankali sai bi wannan addu'a ba kuma sai bi bi sake dawo bi shikar bai mutu to haka bayan Allah suke da kaunar dakin nan shi sa mawaki a a wannan waraqatu bin rawfan radiyallahu anhu yake waki dakin yana cewa masabun li isna'il qaba'il kulliha wurin komawa da dukkanin ƙabilun larabawa suke ƙarar da arzikinsu don su je wajen har yanzu ga mutum zai iya dunkule duk iya kuɗin shi ya tafi maka ko kuma wani ma bai da kuɗin maka a biya mushi amma aka zai kama hanya ya tafi ba yi da ko kwandala yanzu za ka ci kuɗin maka miliyan biyu da wajen dubu ɗari tara ka ce kawai miliyan uku mafi yawan mutane da za su je ba su da wannan miliyan uku a matsayin cewa abin nan ne excess ne a cikin kuɗinsu wani asusu ne wani bashin banki wani an taimaka mai ne wani tsautsayi ne ma dai Allah ya kira shi ne kawai amma wani daga nan misali zari in za shi airport a Kano wallahi sai haɗa mishi gudunmawa na abin da zai zai guzuri zuwa zuwa airport zuwa kamfin alhazai saboda tsabar talauci ba amma da aka zai ba zai ce kai ni dai a bani kuɗin nan kawai ja gari wanda ko duk kaga ya kai ga haka to ya kai ta kadari jama'a wanda za a ce a biya mishi makka ya je sake farin saboda tsabar son kuɗi musulmi uwa da uba ya ce kai ni dai gara a bani miliyan uku nan gaskiya saboda Allah kawai in je in shiga kasuwa to gaskiya wannan mutumin maka ta wasawa ya kai shege wallahi tsakani da Allah ba gara ka je ka sake farin daga can ka roƙo Allah ya baka arzikin ba ka sani ko za ka kai baɗi akwai mutanen da ake biya musu makkan in Allah bai yi za su sauke faralin ba sai corona ta gitta aka ce ba za a je ba wata shekarar ta zagayo ko aka sake cewa ba za a je wasu yanzu sun mutu wasu kuma wanda suka biya musu kuɗi sun an kuɗin su sun kashe wasu kuma saboda inflation tashin farashi da an biya ana tsammanin 1.2 1.3 1.5 yanzu an ce 2.9 to ya kenan ba su da ciko da haka dole su ma sama kwara saboda Allah bai kira su ba kuma Allah ya kira ka kana tawa Allah rashin mutunci Allah shi kyauta shi ta yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa duk wanda yake da wadata bai je aikin haji ba to in ya ga dama ma ya zai ya koma ya gudu ko kirista ba ruwan Allah da mutunci shi in ya ga dama ya mutu ya zama bai gudu ko kirista ya mutu baya baya sallah saboda wannan alfarma da Allah ya ba ɗakin kuma kamar yadda al-Imam Ibn Jarir ya rawaito cewa annabi Ibrahim ya ta addu'a yana neman bukatu a wurin Allah daga cikin waɗannan bukatun suna kan gaba rabbi ja'al hadha al-balada amina warzuq alahu min ath-thamarati man amana minhum billah ko sannan waja'al ajrata min an-nas tahwi ilayhi kasa zukatan mutane su zama suna da hadayin wurin kuma da Allah ya amsa mushi to kai kai ne zaka zama bare kenan a cikin waɗanda suke mutanen da Allah ya sa musu wannan kaunar su aiki ko kace kai baka su Allah shi kyauta almuhim dai wannan abinda wannan wuri yake nufi shine cewa masaba yana nufin wato daki ko wuri wanda aka sanya shi malja'al linnasi fala yaqduna minhu watara ba sa tafiya da zuwa daki fala yaqduna minhu watara ko da yaushe suna zuwa suna komawa suna zuwa suna komawa أبو جاي بن جبر أبي الحجاج في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يذهبون إليه ويذهبون ويرجعون لا يقضون منه وطرا سنة قوما وزوا لكن الله أيكن هجي دا أمرا أيكن هجي دا أمرا كل متاني سنة زوا سنة قوما ko kuma wata fasalar cewa ai mutane kullum ba sa yankewa a ɗaki komin ruwa da iska da talauci da wadata ko da yaushe mutane suna nan suna zagaye ɗakin suna ainihin ma Allah dawaji a saboda kaunar da suke wa da ɗakin la ya kudu da minhu wa tsara ba sa ƙoshi da shi ba sa ƙoshi da ɗakin wa an mujahidin fi qawlihi lin nas mujahid yace game da faɗin Allah da yake cewa masabatan lin nas yaqulu la yaquduna minhu wa tsaran abadan mutane ba za su kushe ba har abada suna ainihin wato ƙaunar ɗakin suna son zuwa ba sa fasawa wa amna fadin Allah da yake cewa da kuma wa ja'alnal baita amnan kenan ko ai la yakhafu man dakhala la yakhafu man dakhala wanda ya shiga ɗakin baya jin tsoro wanda ya shiga garin eh a a wanda dai shiga garin to baya jin tsoro duk wani tsoro da ake ji a wajen garin to ba a ji a ciki kamar da Allah yake cewa ba kwa gani awalam yaro anna da Allah haraman amin wa yatakhaffafu an-nasu min hawli tun a jahiliya sun yarda da cewa idan mutum ya gudu ya zo ka'aba to ba za a zo a mishi cin mutunci ko a kama shi ko a hukunta shi amma a gefen harami da ka fita gayi nan ana kidnapping da mutane shine wai ta khattafu nasu min hawli ana kame mutane a gefen su amma a ɗakin ba a kama mutane a wurin ɗakin shi yasa yana daga cikin abin da makaranta Allah ya tunawa a cikin zabul ma'ad maganganun da malamai suka yi akan hatta tsaida haji a cikin harami al-Imam Abu Hanifa yana daga cikin malaman da suka ce hatta haji ba a tsayarwa a haramin Makka idan wani yayi laifi za a tsaye mai da haji to alƙalin Makka zai ce ne a fita wajen harami a je a kashe shi kiza har har Khabbab da waɗannan kafirai za su kashe shi ba su kashe shi a harami sai da suka fita da shi harami suka fita da shi wajen hilli sannan suka kashe shi kaga dai kafirai ne azzalimai kuma zalunci za su yi kisan gilla ne za su amma cikin abin da suka kudirce sai an fita daga mutumin daga cikin harami an ji wajen harami sannan za a hukunta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah ya hada samu shi shiga Makka yaki kuma shi ma kamar yadda ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Jabir dan Abdullah cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka na Abu Hurairah ya rawaito Annabi ya ce Allah ya halatta mishi ne sa'atan wani dan kankanin lokaci daidai sanda za a yi yaki daga nan kuma fa ta koma fi hurmati ta koma cikin alfarmata ba a yin yaki a Makka shi yasa malaman musulunci gaba daya malaman tarihi da fiqh sauran malamai suka suka haɗu gaba daya akan yin Allah wadarai da ababen da aka dinga yi a wasu lokuta na shiga makka a kai farmaki kamar farmakin da muslim dan ubay ya kai ma ainihin wato a abdullahi dan zubair da da al'ummarsa a garin makka kamar harin da shi ma hajjaju ya kai musu a ila yau duka waɗannan abin Allah wadare ne domin halarta alfarmar ka'aba ce kuma suka yi ta harbe harbe da majaujawa suka kashe mutane suka kama na kamawa suka yi ta'annati a cikin haramin ka'aba kuma an gaya musu karatun suka ce innal harama la yu'izu asiya ai ya saba musu da haka harami baya kare wanda ya saba wannan zalunci ne kuma abin Allah wadare ne in an zo karatu dole a ambace shi Allah shi kyauta malam yace babu qaulihi ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama babin da ke magana akan fassarar fadin Allah subhanahu wataala har ila da cikin suratul baqara da Allah yake cewa kan nara ta kalluba wajhika fis sama hakika muna ganin jujjuyawa fuskarka a sama wani ya nuna cewa Allah ya daidaita a sama an ibn abbas qala awwalu ma nusika fil qur'ani qibla ya saki kawo riwaya irin wacce da ta gabata cewa ibn abbas yana cewa farkon abin da aka fare canza hukuncinsa a cikin alqur'ani shine batu game da alqibla وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة يدا أبن يفعل شيني سند ما يكي صلى الله عليه وسلم يهجر زوى مدينة وكان أكثر أهلها اليهود ما في يوم متانا لكي زوناء مدينة wato yahudawa ne wannan yana magana ne nisbiyan eh nisbi ne bin nisbati ila ghairihim min ghairil muslimin na fata mun gani domin mafi yawan ahaluha alama fi nafsi al'amri shine al-aus wal khazraj kamar yanzu ya cire musulmai a gefe wanda suka riga suka musulunta su sun zama suda mutanen makka sun zama iri daya innamal mu'minuna ikhwa to waɗanda ba musulmai ba akwai maguzawa akwai kuma yahudawa to yahudawan sun fi su yawa amarahu Allahu an yastaqbila baitul maqdis sai Allah ya umarce shi farko cewa ya kalli baitul maqdis fa farihatil yahud sai yahudawan nan banu kairuka da banu nadir da ainihin wato a a banu quraiza su suke ta murna fastaqbalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bid'ata ashara shahr watanni goma sha wani abu kaman wata goma sha bakwai ko makamantansu nabi sallallahu alaihi wasallama yana kallon baitul maqdis yana sallah wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuhibbu qiblata ibrahima alaihi salam amma kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin zuciyarsa yana son alƙibla annabi ibrahim ne alaihi salam wannan yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake biyayya ga hukuncin Allah ba abin da yake so bane amma tunda Allah ya yi hakura ya wannan kuma shine abin da ya kamata duk musulmi ya gani duk abin da Allah ya ce ayi ko manzo ya ce ayi to ka hakura ka bi koda bai dace da asalin ra'ayinka wa وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام فكان يدعو الله وينظر إلى السماء هنا الدعاء هنا كلا سما فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها Allah ya bashi ashwaran cewa wallahi da sannu za mu baka alƙiblar da kake so wannan a cikin kalmar falal walliyannaka akwai taukidi mai yawa wanda malaman balaga suke ishara zuwa ga cewa duk da yake a ka'idar abin nan ilqa'ul khabar wannan akan yi amfani da shi ne ga wanda yake almunkir wanda bai yadda ba shi ake sa mai nuna taukidin taqila da kuma ga kasar yakon kawai Allah ya ce sanwalli sanwallika za mu juya da kai kiblatan tardaha wannan shine normal magana amma me yasa aka sa lamu fa la aka sa lamun na kasabi sannan kuma aka saka ainihin wato walliyanna nunu tawkid istaqila wanda ita ma tana da tawkid ne me yasa aka saka wannan alalin kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa fi hukmil munkiri li hada baya baya jin cewa abin ba zai yi ba shine malamai suke kalla cewa wannan saboda sauran mutane su kansu yahudawan da kuma hatta musulmai wanda suke ganin to wannan abin an dade ana yi har wata goma sha wani abu anya ko Allah bai ji wannan a tashi ko kuma ma'ana ta biyu da take nuni ga abu mafi fadi fiye da wannan shine cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yake so Allah ya mishi yana mishi kamar da Aisha take cewa ba na ganin ka face yana biye musan zuciyar kai ja Aisha ko duk abin da Annabi yake so to Allah yana mishi shine wannan a wannan wurin ma Allah ya kawo wannan taukidi ne dan ishara akan cewa ba ma wannan ba kai duk abin da kake so ma zan maka kamar mace gano bukata wurinka ina bukatar kaza ne suka ce mishi a ai duk abin da kake so ma ka faɗa banda wannan kaga ka faɗa magana zaka saka taukidi a cikin magana shine irin haka wallahu a'lam ila qauli ya zuwa fadin Allah fa wallu wujuhakum shatarahu ya'ni nahwa bangaren alqibla fartaba min zalika alyahud kaji magana ku sai yahuda suka ce a ba ai ba zai ai ba zai ba ya ce yana so ne da addinin mu iri ɗaya bane ai ba zai yi wannan wa qalu suka ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha to me kawo wannan kuma ya za a yi sujuya su bar alƙiblar da ake akai fa anzalallahu ta'ala qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kace musu da gabas da yamma dukkan Allah ya da ka duk inda Allah ya ga dama sai ce a kalla kuma sai wanda Allah ya shirya tarne zuwa tafarki madaidaici sannan yake bin doka Allah da kuma fadan Allah wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibihi Allah ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha wannan al-qiblar da muka sanya maka yanzu nan kuma ja'alna bi ma'ana baddalna ne kaga wancan mun ji ja'alna bi ma'ana sayyarna wannan ma'anarta wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha ai wa ma baddalna al-qiblata allati kunta 'alayha zuwa wata sabuwa illa li na'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibihi sai dan mu san waye da gaske yake yi waye kuma zai juya da baya yake bin gaskiya qala ibn abbas yace li yumayyiza ahli al-yaqini min ahli ash-shakki war-riba Allah yayi haka ne dan ya tantance wanda suke da yaqini akan addini kawai suna bi ne duk abin da Allah ya ce Allah ya ce yau a kallon nan sun bi gobe Allah ya ce a kallon can ma sun bi da kuma wanda za su sa shakka suke to da an ce kaza yanzu kuma an ce kaza ba haka mutane suke bin ko malami ne ba da fatawa sana ya ce ba haka ba sai a ce to wani kuke so wani da kun ce kaza ba kyau yanzu kuma kun ce da kyau haka za ka ga ƴan shubuha suna yi ko har malamin ma ya rasa tawo wace amsa zai ba su da abin da ya gaya muku abin da ya fahimta ke yanzu kuma ya fahimci aka san shi amanar ilimi ta hukunta ya faɗa muku abin da ya fahimta sai Allah yake cewa wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadallah ce ko da yake wannan ba tahwilin nan tabdili din nan tahwilul qibla abu ne fa mai girma in ba ga waɗanda Allah ya shirya ta ba saboda a ɗabi'ar dan adam duk abin da ya saba yana yi to in aka zo aka ce mishi wannan fa ba daidai bane ya canza to ba kowa ke iya canzawa ya koma ba sai wanda Allah ya shirya ta kalla da kyau ku gani duk abin da mutum mutane suka saba to ba sa iya bare shi haka kawai dan an ce musu ba kyau za su ta kokarin su nuna cewa a su dai abu su inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala asarihim muqtadun duk dan adam wannan ita ce dabi'a sa abin da ya saba baya so ya bar shi baya so ya bar abin da ya saba sai in karfin imanin sa da yakinin sa ya rinjayi ainihin wato sabon wancan abin da ya saba sannan yake bin sabon abu Allah ya ce wa in kanat ko da yake ita wannan juya alƙibla la kabiratan wallahi abu ne fa mai girma illa alal ladina hadalla sauran da Allah ya shirka yani tahwilaha ala ahli shakk su masu shakka zai musu wahala su juya din illa alal khashiina sai waɗanda suke masu tsoron Allah ya faɗa a wani waje kenan ko yani al musaddiqina bima anzala Allah ta'ala al khashiin sune masu gaskata abinda Allah ya saukar kana so ka zama daga cikin alkhashi'un to sai ka zama cewa duk abin da aka ga maka cewa Allah ne ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ya inganta sai ka karba kawai kar ka kawo wani naka ko na malaminka ko na shehinka ko na mutanen garin ko ra'ayinka ko abin da ka karanta a physics ko chemistry ka kawo shi ka rike na Allah kawai sai ka sai ka tsira babu qaulihi ta'ala kutiba alaykumul qisasu fil qatl sai kuma ba tafsiri na gaba a wannan sura shine fadin Allah subhanahu wataala kutiba alaikumul qisasu fil qatl kutiba anan bi ma'ana an wajabta mu awjaba alaikumul qisas an wajabta mu qisas ko kuma qudiya alaikumul qisas mun kutiba tana zuwa da ma'anar qudiya an hukunta muku al qisas shine ramuwa asalin shi daga at-taqassi bin sawu bin ba'ati qalat qalat li ukhtihi ustihi ki bi sawunsa a dai abinci ko me yake ci to haka bin diddikin arama wa wani abin da wani yayi masa na cutarwa a jininsa ko rayuwarsa ko gaban cikinsa a fil qatla game da ainihin waɗanda aka kashe al qatla jam'u ne jam'i na qatil alƙatil ba a cewa makatul jama'a makatul da ake cewa wannan larabcin hausa ne amma da larabci na gaskiya ƙatil ake cewa kuma gani yawa in ana so a ce wanda aka kashe kamar da ake cewa ainihin wato hasib ai mahsub to haka ƙatil makatul haka dalil madlul suna nan da yawa wazani ne daga cikin auza na na na larabci yake nuna ismul maf'ul ala wazn fa'il sai a ce qatil qatla a a da wannan alif wanda take maksura al qatla sune waɗanda aka kashe kisa irin na abin nan ba ina cewa fa lafazin maqtul babu shi bane amma a islahance ba haka ake fara ba na go zuru zuru kamar kamar na yi karya na'am eh eh ai kai nace maka a istilahi nan ana magana akan da lafazin kisasi fal qatil wal maqtul ai larabci ne ba ko ba mace ba larabci bane kaza abun na faɗa eh in an zo ana magana akan kisasi ba in ana magana akan kisasi katil ake cewa ko ni ne ban iya Hausa da ba wai ina cewa babu wazinin maktul a larabci ba amma ana magana da yaran kotu to katil ake cewa Allah ya sani na fito da magana to an abul aliya daga abu ya yace fa man itada fa qatala ba'da akhd ad-diyya fa man itada alaikum wanda yayi ta'addanci bayan ya karbi diyya yaje ya kisa ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فدان الله da yake cewa faman itada ba'da zalika wanda ya yi ta'addanci bayan ya karbi diya kamar da suke a jahiliya mutum ya karbi diya kuma ya koma ya kisa na mummuke wannan falahu azabun alim akwai azaba ne radadi a kansu yaqulu hina at'amtumud diya yayin da kuka ciyar da diya walam tahilla li ahli taura yayin da su al'ummomin da a shari'ar annabi Musa babu diya sai dai ramuwa kawai inna ma huwa qisasun aw afwun ko dai karama in an kashe maka dan uwa kamar da Allah yake cewa fa qalza anna li walihi sultana kai ramuwa ko kuma kai yariya amma babu tsakatsaki shine babu diyya to yayin da aka ciyar da ku diyya an kashe muku dan uwa kuma kun anshe kuɗi blood money kenan ko haka ake ce mishi dan kuɗin jini ga su kuɗi maƙudai to a shari'ar da ana ganin kamar wannan ai kamar kun sai da shi dan me za ku ci kuɗin jinin dan uwan amma da Allah ya nuna shari'ar musulunci ta Annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka cire wannan damuwar wai dara anhum wai dau anhum israhum wal aghlal lati kana alayhi sai aka halasta cin jinin cin kudin jini bari faɗa litara ne ko saboda kuma akwai sassauci ta kowace fuska na farko an yi asarar wani rai me ko a ƙara yin asarar wani rai to a fanshi wannan ran da kuɗi ya daga cikin daga cikin ma'anonin fala yusrif fil qatl ومن قتل مظلوما فقد الله ولي سلطانا فلا يسرف في القتل kada ya wuce makaɗi da rawa a wajen kisa daga cikin ma'anar shi kai ya kashe wanda ba shi ya kashe mishi ba ko ya kashe fiye da rayukan da aka kashe ne ko kuma in ya ga zai haƙura kar ma a kashe wannan da ya kashe mai yashi kuɗi duk yana yi ɗaukar ma'anar israfi saboda ta nan an rage yawan da za a kashe ta ɗayan ɓangaren kuma ta yi wanda aka kashe ɗin nan yana da zuriya magadan shi ba yi da wadata to wannan kudin da za a ba su ya rage musu zafi sannan kuma saboda yadda aka shayar da zukatan mutane da bala'in son kudi idan mutum ya ga cewa in ya yi kisa za a shi kudi a hannun shi waɗannan masu ɗan banzan yawa to wani zai fi tsorata da wannan fiye da ya kashe ma a kashe shi a gudun ya zuciya zai yi kisa bai yana ganin ko an kashe shi ma shi ya ci riba kawai amma inda ya inda ya ya, ya kora wancan lahira to shi ma su tafi kawai amma idan kuɗin shi za a karba da kuɗin dangin shi raƙumi ɗari ko wanda yanzu alisafin ya wuce ya wuce miliyan ɗari ban nan ko miliyoyin da yawa ba ina ina rasfa zuwa yanzu ka san da sabon biya ya wuce miliyan ɗari ba ko wajen miliyan ɗari da ashirin kuɗin to don haka sai mutane su tsorata su ƙi yin kisa saboda tsoron biyan diya wanda idan kisa ne na ganganci kai za ka biya kuma alal faul idan kisa ne na ainihin kuskure za ka biya da kai da danginka fa huwa alal aqila kuma alal tarafi za ba ku shekara biyar ku yi rizin wannan kuɗin to sai zama wannan option na uku na biya shi ma yana da tasiri wajen tsare jinanan mutane da kuma cewa idan kisan ta faru to akwai wani abu da zai fita na fa'ida da kuma na tsawatarwa ga wanda ya kisa da aka halasta sai zama an samu wani option su a addinin at-taura wato a shari'ar Nabi Musa su kisasi ne ko ahuwa wa kana ahlul injili innama huwa afwan laysa ghayru shi ko annabi Isa dama addini ne na sassauci da rangwame wanda an ce ma a cikin addini wani amarika kuma ta hagu sai ka juya ɗayan amarika ko sai ka ce ka bawa Allah su babu babu ramuwa kwata-kwata a addinin su sana da kiristoci yanzu ba addinin annabi ta suke bi addinin sarransa kawai suke bi shari'ar annabi isa a cikinta babu faɗa babu jihadi babu komai duk jihadin da kirista suke da'awar sun yi bid'a ne da sabawa addinin Annabi Isa irin jihadin da suke da'awar sun yi na crosside wars kiristoci kusan sun yi yaƙe-yaƙe da dama na ta'annaki na kashe al'umma a cikin tarihi sun yi wa musulmai sun yi ma yahudawa ma wannan ya yi mai sunan shi da hannun kuma vatican wato paparoma nasu a wancan zamanin namanta sunan shi shi ya zuga su alfonso shi ya zuga su isabila malikatu kastan shi ya zuga abin nan leon attafe sarkin faransa duk waɗanda sa daga cikin shedanin sarakuna kashin turawa wanda suka dinga wa musulmai da ma yahudu abin nan kisan gilla da sunan wai suna jihadi kuma ƙarya ne babu jihadi a cikin addinin su kuma ko da akwai jihadi abin da suke ya saba wa jihadi domin tirsasa wa mutane da ƙonawa da abin da ake cewa muhakimut tafkish a tirsasa mutane cewa dole su zama kiristoci ko bayan sun zama kiristocin ma a sa musu sira daban da za a gane su cewa ba kiristoci ne na Allah da Allah ba sannan a hana su rufe gidajensu musamman ranakun juma'a a saka masu gadi suna gadin su ƴan ƴan leken asiri a ga kowa su sallar juma'a in ramadana ta yi yadda kaga ana yi a china din nan yanzu in ramadana ta yi a tabbatar cewa babu wanda ya azumi haka aka dinga mutane wannan zalunci a kasashen Andalus da ainihin Baitul Maqdis a duk lokacin da Kiristoci suka zama su ne suke da karfi a kansu Allah shi kyauta almuhimmu addinin su babu wannan innama huwa afun kawai afuwa ce laysa ghayru faja'ala li hadhihi ummati qawada waddiyata wal afwa sai aka sanya mana mu duka uku aka sanya qawad shine ramuwa da kuma diya shine a san kuɗi a madadin jinin da kuma afuwa gabaki daya Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun lalle a cikin qisasi akwai wanzar da rayuwa gare ku ja'alallahu azza wa jalla qisasa hayatan lakum min min rajulin yuridu an yaqtula fa yamna'uhu minhu makhafata an yuqtala duk mutumin da yake so ya kisa to in ya tuna idan ya kisa za a kashe shi sai ya ji tsoro kai ya kisa kaga shi ya rayu kuma ya bar wanda yake jin haushin shi ma ya rayu yasa yanzu ake samu wannan matsaloli na kashe-kashe saboda ba a aiki da wannan dokokin da Allah ya sa mutane su kai kisa iya sarran su shikenan sai dai aita Allah ya isa aita ba da hakuri aita zan kaba ba za a ba za a rama ba kana nan ma sai ka ci kawai an saki mutum ko shiru babu labarin shi ina yake ina yake sai sai an mance sai a dauki shi a kai shi wani gari kawai sai a sakai ko a zo a ce an bashi barka da kuke ci mishi abin da presidential pardon ko ya fiya al'aful sultani akwai amnesty ko ɗan mutum a kashe mai ɗan'uwa a kashe mai uba a kashe mai mata a kashe mai ya kuma ya ga wancan ya fito yana yawo da ma ai kaga babu daɗi ya kamata shi ma a kashe shi ko kuma alal akal a ɓoye shi a gidan yari ka a kashe shi amma ba za a kashe shi ba amma ga ya fito yana yawo dan a kasa irin tamu dille din da kai ko mune shi zaka iya kai labari ya danganta da karfin darajar wadatarka ko wanda suka tsaya maka ko iya iya manubarka ko iya iya jawabin lauyoyinka zaka iya kai labari ba ka mun ba za a yi ta twisting maganganu ana manipulation har a wuce in an yi wannan kotun a tsallaka wacan ai wacce kuta tsallaka wacan yau sharban da ka ji an ce an kashe wani saboda yayi laifin kisa shi sa ɗan fashi suka yawa fashi ma da ya zama ƙauyenci ya yi ko kidnappers da bandit da masu kashe mutane gashi nan kisa babu kai ba gindi har miji ya kashe mata mata ta kashe miji ɗa ya kashe uba uba ya kashe ɗa malami ya kashe ɗalibi ɗalibi ya kashe malami haka ƴan ƙwaya kashe ustazai ustazai su kashe ƴan ƙwaya har an kuma ana ɗaukar fansan juna ana rayuwa yanzu kamar jahiliya gaba a irin yankin nan na zamfara da wasu yankuna a cikin kogi da nasarawa da sauransu ba irin wani rayuwa ake ta alkarnu wal faru a kawo muku farmaki garinku kuma ku je ku kai farmaki ku kai ku kai ku mai da farmaki kuma a sake kawo muku a kona muku gidaje a kashe ku kuma ku je ku kashe haka fasiri ba ruwan yan sanda ba ruwan sojoji ba ruwan yan kasar cikin wanda duka za an kama shi an hukunta shi to kawai Allah ne ya kaddara mai za mai hukunci Allah shi kyauta ina ganin bari mu saurara a cikin rukuwar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah muna maraba da wasu daga cikin baki da muka yi akwai malam Muhammad Kabir Ashikau babban malami ne daga cikin malamai a nan garin Zaria mai wa'azi kuma limamin masallacin Juma'a muna mishi maraba ya kawo mana ziyara da kuma abokin tafiya shi malam Kabiru wanda aka sani da suna kudin sallah malam muna muku maraba da zuwa wannan majalisi namu Allah ya saka muku alkhairi Allah ya ba ku da zumunci صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله